فاهتدت فصامت وقامت ليلها وتهجدت بيمن رسول في الصلاح به اقتدت تقلد صيفا للرسالة أغمدت لهيبته الأسياف من حيث ثلتي تعزز دينا فاعتلى كل قمتي وجرد في أعدائه سيف نقمتي ولما على قدرا ورفعة همتي تداعت له الأملاك من كل أمتي غرورا فلما استقبلته تولتي لأخمصه فضل على كل كمة فكم كمة عادت له مثل قمة مثل جاراني فكم قمة عادت له مثل قمتي ولما على قدرا ورفعة همتي تداعت له الأملاك من كل أمتي غرورا فلما استقبلته تولتي تحنف دينا فانتحى الحق مذهبا وجاهد فيه كل من لج أو أبى ولما علا في الأرض قدرا ومنصبا تداعت له الأملاك شرقا ومغربا غرورا فلما استقبلته تولتي بنى لحراب الشرك أربع مسجدي تخلفه في الأرض أقبل معهدي فلله ما أحلى مفالة فلله ما أحلى مفالة منشدي مقالة
فلله ما أحلى مقالة منشدي تزينت الدنيا بنور محمد فحلت به في ماء تحلت به في مأمن وتحلت فحلت فحلت به في مأمن وتحلت تبارك رب خص بالفضل عبده وصال عن الدنيا وصال عن الدنيا الدنية قصده وصيره كيما يخلد مجده تلوه به الأبصار في تلوه به الأبصار في الحشر وحده ويعرف قدر الشمس بين الأهلة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a tara ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya muwafaka da ashirin da daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da daya ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna takhmisul wasa'il mutakabbala wanda aka fi sani da shiriniya wanda alfazazi ya rubuta muna roƙo Allah madaukin sarki shi yafe masa kurakuransa to za mu tashi farkon shafi na ashirin daidai wanda wannan darasi shi ne darasi na goma muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sanya ma abin da za mu karanta albarka kuma ya ba mu ikon fahimtarsa alfazazi ya ci gaba da cewa هدا أنفسا ضلت عن الرشد فاهتدت ذكاكرنت فاهتدت باشدة فاهتدت فصامت وقامت ليلها وتهجدت هو يودي بياني دي أكن أيوكا النبي صلى الله عليه وسلم دع الخيرنسا ga duniya baki ɗaya daga cikin wayannan alkhairan shine alfazazi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hada anfusan ya shiryar da wasu rayuka wato ya shiryar da su rayukan da yake dallat anir rushd wanda farko sun bata daga barin shiriya fahatadat sakamakon shiriyar manzon Allah nan take shine fa fahatadat nan take sai su rayuka ɗin suka shiryu ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da risala ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kira mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai wanda da mafi yawancin mutanen gumaka suke bauta to da yawa wasu sun karbi musulunci a hankali a hankali suka waye gari akan turba ta addinin musulunci to shine yake bayani anan hada anfusan sai ya ambaci anfusan wanda malaman balaga suna kiran wannan majazun mursal ma'ana ahala ma'ana hada ahala anfusin shi ne takadirin zancen annabi ya shiryar da wasu mutane ma'abuta rayuka domin almuradu masu rayukan ba wai rayukan ba wani ana kiransa da almajaz almursal a ilimin balaga fasamat suka waye gari suna azumin ramadana wayanda da ko ramadan ya zo ba su ma san ma ramadan ya zo ba saboda ba su da wata shari'a a hannunsu wadda ke nuna musu cewa akwai wani abu wai da ake kira azumi wa qamat lailaha kuma suka dinga kiyamun daruruwansu ta fuskan na filfilu wata hajjadat kuma suka zama masu yin tahajjudi at-tahajjudu shine a asalin lafazin tahajjudu shine bacci cikin dare wannan shine ma'anarsa ta asali hakan ce تهجد الرجل كو هجد الرجل بمعنى نام يا بچي فما ana ibilakin lafazin a lokacin da mutum ya yi bacci cikin dare kuma ya tashi ya kama na filfilu ko ya dinga raya sauran daren da ya rage da ibada wani ana kiransa da tahajjudi ومن الليل فتهجت به نافلة لك to wannan shine abin da shi ma alfazazi yake nufi ana mana suka waye gari suna tahajjudi ashe kaga masu cewa ba a tahajjudi wannan ba daidai ba ne ana tahajjudi saboda haka idan mutum ya kwanta ya ɗanyi bacci cikin dare to ana buƙatar ya tashi ko tsakiyar dare ko kuma ƙarshe-ƙarshen dare almuhim su dai wayannan mutane sun karbi shari'a sun karbi bautar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da ita kuma duk wannan ya faru ne biyumni rasulillahi biyumni aljar wal majrur muta'alliqun da abin da ya gabata ko dai na fi'ilin fasamat wa qamat lailaha ko na wata hajjar ko kuma na fa'alin gaba daya tun daga fatadat fasamat wa qamat lailaha wa tahajjadat wa inna af'al guda hudu to duka suna ta'alluki da shi wannan aljar wal majrur na da yace biyun rasulillah biyumni rasuli sun samu wannan abubuwa ne guda hudu tun daga shari'a azumi kiyamun laili tahajjudi a dalilin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan da manzo Allah ba kaga ba za su samu wannan ba ko za su samu ba za su samu ba to shine yace iqtadat su wa'annan rayuka sun yi koyi bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi salahi wajen gyara gyara barna da tabargaza sai suka kwaikwayi manzon Allah shi ta zai yi wahala mutum ya zama salihi alhali kuma ya yi baran-baran da annabi taƙallada saifan lirrisalati uhumidat taƙallada manzon Allah ya rataye saifan wani takobi wanda wannan takobi lirrisalati takobi ne na risala na manzanci ugumidat wanda an sa takobin cikin kube to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rata yayi yana nufin abin da yake nufi anan shine wato risala ko wasu ayoyi da suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne bal ma wajibi ne a bi shi eh لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأن آية ترى تبتدى النبي صلى الله عليه وسلم رسول رسول الله saboda haka wajibi ne a bi shi saboda haka wannan kidaya ce akan annabta da risala da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da shi a matsayin takobi saifin risala ke ta yadda duk wanda bai karbi wannan risalar ba to za a sa wannan takobi a sari shi don baya da wani amfani zaman ka lafiya shi ne ka karbi wannan risala da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallama الأصياف جمع سيف جمع قلة يبدأ من ثلاثة إلى إلى عشرة wannan shine mafhumi na ainihin jam'u qilla al-asyaf takubba yace min haythu sullat ta inda aka zare su daga wannan kube nasu lihaibatihi saboda jin tsoronsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma jin ganin kwarjininsa alhaiba shine ganin kima da jin tsoro da haiba da kwarjini na mutum to sai wayannan takubba nasu abokan gabansa a lokacin da aka ainihin swance su lihaibatihi ga ainihin wato domin a jin tsoronsa da kuma ganin kimarsa daidai wannan lokaci shi kuma yana rataye da nashi takobi na risala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka al'asiyabu wayannan takubba min haisu sullati ta inda aka zare su daga wannan takubban a wannan kuben nasu lihaibatihi saboda haibarsa ƙimarsa da kwarjininsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'azzaza dinan annabi sallallahu alaihi sallama ya girmama ya karfafa dinan ta fuskar addini dinan wannan tabyizi ta'azzaza dinan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karfafa ta fuskar addini fa'atala sai ya ɗaukaka kulla ƙimmatin saman duk wani tsololuwar abu duk wani abu wanda yake mai tsawo shine ƙimma to annabi ya ɗaukaka sama a kansa duk wani abu da ƙwaƙwalwarka za ta sawwara maka cewa wato yana da tsawo ko yana da kimma to manzo Allah ya ɗaukaka wato sama gare shi wajarrada manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sanci saifa nikimatin takobin azaba fi a adayi amma ga abokan adawarsa ba ga musulmi ba ya yage su raka duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka zaka ga kafirai ne hatta munafikai kaga bai yake su ba saboda ana tare da su annabi na tabin su to sai a koma gehe a ce to gashi na ya fara kisan jama'arsa kuma wai ya ce shi addini yake dauke da shi na ya ce walamma lokacin da ala ala ya ɗaukaka haƙƙinsa a rubuta shi da alif kawai ba sai an sa wannan yamma domin ala alautu ake cewa ala ya alu ruluwan alautu ba alaitu ake cewa inda yawon ake sawa idan an haɗa shi da ta'ub damir to wannan sai a rubuta yawon daidai yake da irinsu da aya da'autu yawa amma irin su bana ya bani bina'an banaitu to shi badadin sai a rubuta masa yawon ba za a rubuta masa alif ba walamma lokacin da ala annabi ya ɗaukaka ƙadaran wajen ƙima da daraja wa rufi'ata himmatin da kuma ɗaukakan niyya da himma da ƙwazo sai ce al'amlaku sarakuna jam'u malikin ta da'at sai sun ka dinga kiran juna lahu don su taron ma'annabi sallallahu alaihi wasallam sarkin gari kaza ya rubuta takarda zuwa sarki gari kaza to akwai wani a makka ya bayyana yana son ya ƙwace mana sarauta saboda haka ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi eh mu tattauna mu yi shawara mu ga matakin da ya kamata mu ɗaukar masa haka suka yi min kulle ummati kuma ta kowace irin al'umma larabawansu yahudawansu nasaransu da sauransu duk wayannan sarakunan nasu suka dinga kiran junansu lahu wai don ɗaya suwa annabi taron dangi saboda wancan ƙwazon da waccan daraja da sun ka fahimci cewa Allah ya ba shi kuma za ta daƙushi tasu ai in mun koma tarihi za mu ga hatta shi kan shi munafunci wannan shi ne tushensa lokacin da adam sallallahu sallama na maka ba munafunci ba wata aya da za ta yi zo tana bayani gaji ana magana akan munafunci don babu shi to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya dawo Madina to sai same su dama mutane ne kashi kashi akwai Yahudawa Yahudawa ma ga sunan barkatai kala kala su ma Larabawa haka sai to ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a tun kamin ya zo dama wasu sun karbi musulunci su abdullahi dan ubai ibn salul duk sun karbi addini na musulunci to da annabi ya zo ya ga girmama wadda aka yi ya ga girmama wadda ake yi wa annabi da ba ko da annabi ya zo ana shirye-shirye a naɗa shi shugaban kabilar su gaba ɗaya a naɗa mai sarauta annabi na shigowa madina shi ke da sai tashi ta roshi to daga nan da sai ya ɗauki matakin cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne tushen munafunci son shugabanci da hasara eh su ne wanda inda haka munafuki yana ɗauke da wannan rashin lafiya guda biyu Allah ya tsare mu kuma sun yi wannan nan goruran saboda ɗaya rudi ko na shaidan ko na duniya su waɗancan sarakuna ne shaidan ne ya ruɗe su ya yi musu wahayi na cewa in suka kuskura suka kyale annabi sallallahu alaihi wasallama to zai kwace wannan sarautar tasu amma to da sun ka fuskance shi me ya faru shi da ya ce falan mastaqbalatu lokacin da su sarakunan suka fuskanci manzon Allah tawallati dukkan su sai suka juya baya kowa ya kasa tunkarar annabi da sunan yaki saboda ya faɗa a baya cewa akwai haiba tare da shi da yawa an samu irin jahilan larabawan da suka samu labarin cewa annabi ya zo madina ko kuma makka tun yana ma makka yana yadda ake gaya musu yana zagin iyayensu da kakanninsu da ababen bautansu irin su lata da uzza da manata da hubal da makamantansu to da yawa wasu za su yi tattaki su zo makka ko madina don ɗaya su ci mutuncin annabi amma da sun zo sai su kasa da sun haɗa ido da shi sai kwarjini ya kama su ba su iya komi sallallahu alaihi wasallama to su ma wa'annan sarakunan da suka yi taron dangi suka kira juna don a haɗa kai a zo a rusa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ba su iya komai ba sai ce li akhmasihi ga cikin tafin kafarsa in an ce al'akhmasu ana nufin tafin kafa na ciki to ga tafin kafarsa fadlun akwai falala ala kulli qimmatin wadda tana bisa ga kowane irin madaukakin abu duk wani abu madaukaki to annabi ya taka wannan wannan matsayin ya wuce shi in kai kana jin waye wani abu kake ko akwai wani daraja da kake da shi to ba wai gangar jikinsa ba ta, ta abin nan cikin tafin kafarsa ma ya take wannan wuri saboda haka falalar annabi ba karama ba ce sai ce fakam kimmatin in baka gane waccan magana ba so da yawa ake samun tsololuwar abu adat amma daga baya sai ta koma lahu gare shi mithla ummati sai ta koma kamar wurin da ake zuba shara ta koma kamar buzu eh juji bola kenan to so tari zaka ga wani wuri madaukaki ko dai saboda canzawar yanayi kila wurin ma bene ne ka shekara goma ko ashirin ko da za ka dawo sai ka gana zuba shara wurin to irin nawa irin haka nawa ya faru a duniya so tari za ka ga mutum yana da awar shi yana da mukami babban mutum ne ya ba da umarni ya ce a yi kaza ya hana ya amma an waye gari ya koma ba kowa ba duk wannan mukamin da wannan ɗaukakar Allah ya kwace biyayyar da aka yi da yanzu babu ta wasu yake ba ko ba haka bane akwai wani a unguwarmu yake ban labari yace ai lokacin da in ya fita ko birnin kebe zai na ko da zai dawo yana isko mutum sama ga talatin gida ne suna jira ya ba su na ce wani ya ce amma yanzu ko guda babu duk sun wace to ba ko sun zo ba abin da za a ba su kuma dama da abin da aka ba su da suka zo to ka gani to haka rayuwa take to yana da kyau mu bi duniya a hankali to shine abin da yake magana an fa kam qimmatin so tari ake samu wata daraja wata kima adat lahu ta koma gare shi mithla ba mislu ba ne mithla kummati ta koma kamar juji wurin da ake zuba shara kaga mutum da sutura ma ya sa kala kala ya hau mota ga gidaje amma an waye gari yanzu yadin talakawa yake dunka ba mota hawa sai an rage mai hanya to duniya ke walamma ala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukaka ƙadaran wajen daraja wa rif'ata himmati da kuma ɗaukakar himma ƙwazo tada'at lahul amlaku to al'amlaku sarakuna tada'at lahu sai suka dinga kiran juna lahu don haɗuwa a tattauda a gaya za a yi game da lamarin shi annabi min kulli ummatin kuma kowace al'umma haka suka yi ta ta yi gururan saboda rudi na shaidan ko na duniya ko na giyan mulki falamma stakbalatu lokacin da su sarakunan suka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam tawallati asalinsa tawallati an harraka ta'un ne saboda wazani tawallati sai suka juya baya suka kasa tunkarar annabi da yaki sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita shi ne saboda karfafawa ta hannafa dinan fantaha alhaqa mazhaba ta hannafa manzon Allah ya karkata ya karkato ya miƙo dinan ta fuskar addini ma'ana ya tsaya tsotsar game da addini duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi na rayuwarsa gaba ɗaya addini to shi ne ta hannafa ana cewa hanifan fantaha sai manzon Allah ya nufi alhaƙa gaskiya mazhaba ta zama matafiyarsa gaskiya ita ce godabin manzon Allah ita ce mazhabarsa to kai yanzu an ce mazhabarka sai ka ce malikiya shafi'iyya ko ko ambaliya to shi manzo Allah mazhabarsa gaskiya a ina take a malikiyya take ko a shafi ko a zahiriya ko a ina to haka ya kamata musulmiya gaskiya shi ne me mazhaba ka sai ka ce alhaq domin yana iya yiwa matsala ta taso a samu saɓani kuma ga mazhabarka ya zan abin da aka tafi akai yana da rauni to in ka ce kai dan mazhaba ne kaga babu inda za ka yi dole nan za ka tsaya ko ba haka ba to ka gani akwai misalai da dama mazhaba ta zo da su amma ko ba mu aiki da su ko muna da awar mu malikiya ce to shi sa ka rike gaskiya kawai inda mazhaba ka taddace da gaskiya ka rike inda ta dace da kuskure sai ka bar musu sai ka koma inda gaskiya take sai ka riki yawwa wannan shine addini wajahada manzon Allah ya yi jihadi fihi game da sha'anin addini kulla duk wanda mallace ya zurfafa game da kafirci ballaju fi utuwin wa nufur to shi ne aka ce lajja shi ne abu mai zurfi sosai au'a ba ko ya ƙi ya karbi musulunci ko ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya yaƙe shi walamma ala fil ardi qadra lokacin da manzo Allah ya ɗaukaka fil ardi a cikin ƙasa ko bisa ƙasa fiɗin nan da ma'ana ala ay alal ardi bisa doron ƙasa ƙadaran wajen ƙima da daraja wa mansiba da matsayi ta da'at lawul amlaku su dai waɗancan sarakuna har yanzu ba su kyale shi suka sake kiran juna lahu don annabi sharaƙan wa magariba da ɓangaren gabas da ɓangaren yamma duk inda wani basarake yake da ya ji labarin annabi ya bayyana sai hankali ne ya tashi saboda ya san ɗayan biyu ne ko dai ya musulunta ya miƙa waya ya yadda da manzon Allah to yanzu in yayi haka kuma to an rage mai ƙarfi ko kuma ya kangare to annabi zai yake shi kuma annabi zai ci nasara a kansa gururan sun yi haka ne saboda rudi na shaidan ko na duniya falan mastaqbalat lokacin da su sarakunan suka fuskanci annabi da niyyar a yaƙe shi ko a cutar da shi tawallat sai suka juya baya suka kasa saboda haiba wallahu ya asimuka minan nas sallallahu alaihi wasallam bana li hirabi shirki arfa'a masjidin bana annabi yayi gini li hirabi shirki domin yaƙi da shirka da mushrikai arfa'a masjidin mafi ɗaukakan masallaci mafi ɗaukakar wurin sujuda manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya kafa mafi ɗaukakar wurin da za a yi su ma'ana sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada musulunci ya zamba iya madina kawai ake sujuda ba ana yi a sham ana yi a ina a wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallama ya yada addini takhallafahu fil ard kuma manzon Allah ya rasu ya bar wannan masallacin a cikin ƙasa afdala ma'ahadi sai ya zamo shine mafi falalar abin da ake sabawa da shi da zarar lokacin sallah ya lada ya kira sai kaga kowa ya fito an haɗu an yi jami to wannan shi ke sa wane ya san wannan wane ya san wannan wane ya san wannan ko da ba wurin aikin ku guda ba ko da ba gidan ku guda ba to akwai wani gida na musulunci wanda kullun sau biyar sai ya haɗa shi ne masallaci to shi yasa masallaci wuri ne na sabo na sanin juna wane ya san wane ya san za ka ga in ma aka kwana biyu ba a ga mutum ba sai ka ga ana tambaya to jama'a ba mu ga alhaji da ba ko lafiya eh ba mu ga ya fito sallah ba to haka masallacin manzon Allah ya waye gari falillahi mamaki ya tabbata ga sha'anin ubangiji ma ahala mi ya kai zaƙin maƙalata munshidin wato maganar wani mai rera baiti kai babu abin da ya kai zaƙin wannan magana ni dai ban taɓa jin magana mai zaƙi irin wannan magana wacce magana ce تزينت الدنيا بنور محمد shine baiti duniya eh ta yi ado ne saboda mi hasken mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a zare hasken annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin duniya hasken haske na hissi da na ma'anawi a zare shi to da duniya ba ta kalluwa ba za ta kalluwa ko za ta kallu kaga ba za ta kallu ba ko to saboda haka ne fahallat sai ita duniya din ta sauka ay nazalat ta sauka bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi ma'amanin a cikin wuri wanda yake mafi aminci wata hallati sakamakon haka ita ma sai ta yi ado da ba da annabi ya sauka ko ta sauka da annabi ba a cikinta to da babu wani ado a cikinta ba wata kawa a cikinta tabaraka rabbun khassa bil fadli abdahu tabaraka rabbun ubangijin nan mai girma wannan na kira litta'zim ubangijin nan mai girma tabaraka albarkasunsa ko alkhairinsa ya yawaita khassa abdahu ya keɓance bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bil fadli da fadala cikakkiya wa sana qasdahu kuma Allah ya tsare kudurin annabi nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ani duniyar da niyyati ba da niyyata ba ani duniya daga duniya ad-daniyati kaskantacciya sai ya zan bata rudi annabi ba bata yaudare shi ba kamar da ta yaudare sauran mutane ko to Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan dan duniya ba kyau wasayyarahu Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama kaifa ta yadda yukhallida kaima kai kai makin kai ma yi khallida ba yi khallidu ba ne saboda kai tansibul fi'l al-mudari kai ma yukhallida majdahu sai ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda zai dawwamar da kimar annabi da darajarsa sai zai yanzu gashi annabi baya duniya amma kimar saba kuma ila kiyamis sa'a to shine abin da yake bayani akan al-absar idanuwa jam'u basirin idanuwa taluzu bihi tana neman malaba bihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci fil hashri wahdahu eh a farfaje kiyama lokacin da za a tara al'umma gaba daya kuma wahdahu shi kadai to da haka don mutane kowa idonsa kawai wanda yake so ya gani manzon Allah saboda bala'i ya kai bala'i sai a je a neme shi ya yi a shafa'atul uzur to annabi ba karami ba ne Allah ya ƙara masa daraja to in baka gane matsayin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ga wata magana saboda sun ce wa bil misali yattadihul maqal yawaita misalai to shi ke sa manufa sai ta fito fili wanda bai gane ba ya gane wanda ya gane ya ƙara ganewa to sai ce wa yi urafu ƙadur shams in kana son ka san kimar rana mun san rana ko to in kana son ka san kimar rana ka kiyaye wannan magana da za a gaya maka wa yi urafu ana sanin ƙadur shams kimar rana da darajarta bainal ahillati lokacin da ta bayyana tsakanin jinjiran watanni da sauran tauraro rana ta fito ga haskenta ga hasken jinjirin wata ga hasken taurari to nan ne za ka gano cewa lalle rana ba karama bace amma in ita kadai za ta fito ba wata ba taurari ba za ka gane kimanta ko ba haka bane amma in sun haɗu haskinta ya dushe da su gaba ɗaya to nan da za ka gano cewa rana ba karama ba ce balma da wata abinda masana suka tabbatar da wata da taurarin duka suna tsotso haskensu ne daga rana shi wata karan kansa ba ya da haske yana amfani ne da hasken rana haka su ba taurari to saboda haka sai suka ce idan rana ta fito taurarin ba wai kuya na suke yi suna nan suna nan suna aiki hasken shi ne ya rufe su sai ce ai wata ya boye yanzu haka yana nan sama yana nan yana tafiya amma bai isa ya bayyana ba bai isa ya bayyana ba eh ina fatar an gani to in gana sun ka gano daraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ɗauko darajojin manzon Allah ka haɗa da sauran mutane ka tara darajojinsu sai ka auna duk wata kima da daraja da ka sani ko a ƙur'ani ko a hadisi ko a maganganun malamai ka tara ta sai ka ɗauko wani mutum ko wasu mutane waɗanda duk duniya ta yarda da manya ne sai ka auna su in ku ba gane wannan ba idan an je filin kiyama ga manzanni ga annabawa ga mala'iku ga aljannu ga mutane ga tsuntsaye da sauran dabbobi da komi to nan ne kimar manzo Allah za ta bayyana a fili don kowa zai buƙaci ya yi magana da ubangiji saboda a samu mafita daga halin da ake ciki amma ba wanda zai iya aje wajen annabi wani ya ce ba tawa bace aje wajen annabi wani ya ce ba tawa bace ƙarshe dai sai an tuke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ce ai ana la tawo ce sai ya je karkashin al'arshi ya faɗi ya yi sujuda sai Allah ta'ala ya ce da shi irfa ra'saka وصل توبة وشفع تشفع to nan ne bayan ya yabi Allah da wasu kalimat waɗanda shi kan shi a wannan lokaci aka kensa masa su tunan ne kowa duk duniya za ta yadda da cewa annabi babba ne amma nan wasu na jayayya amma can yawa to shi ne abin da yake nufi amma yanzu duk yadda za a yi bayanin kimar annabi to ba za ka gane wasu abubuwa ba sai wannan ranar ta zo kamar yadda in za a tara rana da taurari da wata a ce kuma kowa ya fito da nashi haske to za ka ramu za ka tabbatar da cewa rana ba karaba ba ce kamar yanzu duk masana sun tabbatar da taurari da wata mana amma a ina yi amma ranar na faduwa ba za su bayyana to Allah ya taimaka nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh